السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mabakin sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar ashirin da uku a watan jima'a afira hijira ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a kalandar da tara kuma kamar ashirin da shida ga watan daya dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna zuwa domin karatu a wani littafi ne albarka da lokacin maudu bi ahkamil maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziya da madaukin sauki ya mashara'a wannan kuma shine darasi na saba'in da hudu muna cikin baji na goma sha shida inda malam ke tattauna mana akan waɗansu muhimman al'amura masu matuƙar amfani game da tarbiyyar yara waɗanda ake tsara lokacin da yaran suka girma wannan abin da aka yi musu suna ƙanana ko a sun mangoyo ko lokacin yayi ko bayan yayi ko a shekarun jajayen sawun da kuruciya da a can ƙarshe kuma sai ka ana gode ma irin wannan al'ummar da yaron ya taso a cikin su rika yabawa shi ma yaron ya rika yabawa da abin da aka yi mashi uwa uba kuma lokacin da bawa ya haɗu da Allah sai ka ga haduwar ta yi kyau muna fata Allah ya samu dace za mu tashi wani fasali da ya kunna da yake wa yujannibu fudulal kala fudulal ta'am wal kalam na nan ne ko darasi na 73 mala yake cewa faslun wani fasalin kuma wa yujannibu fudulal ta'am ana horo ga iyaye ko masu tarbiyya su nisantar da ‘ya'yansu daga ne daga kudurar ta'ani cin abincin da ya wuce koshi ko kuma cin abincin da ya wuce iyaka shi ne fuzul duk wani abu da aka ce fuzul shi ne wani abin da yin shi bai da fa'ida kan misali bari ka ta misalin da likitoci ke bayarwa ko suka ce in ka ci kwai ya wuce ɗaya duk wanda ya wuce ɗin asara kai in wani ya zo ya ci kwai ɗaya wani ya ci biyu wani ya ci goma wani ya ci ashirin wani ya ci hamsin su duka amfani kwai ɗaya zai masa amfani su da da wancan da ya narki hamsin da wannan da ya ci ɗaya duk farashin su ɗaya to shi ma abinci haka yi yanzu wanda ya ci kwai hamsin sai a yi mai jajen ya yi asarar kwai talatin a arba'in da tara to shi ma abinci haka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi yan domomi bi hasabi ibn adam da kaimatu wallahi yan domomi sun isi dan adam ka duba kai da yayi faɗin maganar da kaimatu yace wato domar ma ba babba ba kuma a kananan ma yan kana to shine annabi ya tura dai kai anya za ki iya sa mutane doka mutum ya yi noman shi buhun masara talatin ka ce ba za a yi noma ba ga shinkafa ga taliya yana da ita ga abinci to shine sai ne yake to ya al'umma in har ba za ku iya hakuri da ɗan lomomi ba to in ka zo cin abinci ka raba cikin ka sai ka zuba abinci sai ka zuba ruwa sai ka bar shi don shakar iska idan mutum ya haka zai zauna lafiya sannan kuma zai samu kukuta daga ababe da dama ga kuma cin nasara ta lahira. to shi ake so iyaye masu tarbiyya su nisantar da 'ya'yansu daga cin abincin da ya wuce iyaka shi yaro in ka biye mai zai iya cin abincin mutum biyu ko mutum duk abin da ya gani zai ce zai duk abin da ya gani to kai uba kai ne za ka rika control daga ta to mu alhamdulillah tun da Allah ya hore a bashi ya ci ka kashe shi sai nan da shekara hamsin to sannan abin illar za ta fara taso mishi an riga kuma an kama an gama da shi an wuce lokacin na daidai kila ba zai gyaru ba ko kuma abin ya riga ya mishi illa a lafiyar shi illa a tarbiyyar shi illa a ɗabi'un shi to ana so a nisantar da yaya daga fudulun da abinci da ya wuce iyaka abin da ake so a ba su wanda zai kore masu yunwa wanda zai hana yunwa ta cutar da su amma kar a bari su kunta su tace ciki sannan idan misali yanzu an yi fate haka da yamma an zuba ma yara kowa ya sha ikiti abincin dara kawai can kuma sai ga soyayyen nama kara ba su ci to don tabbatar ta riga ta yi ta biya bukata ta kore yunwa in ko har za su mayar da mugun yawo sai da dan yaki sana sai dai haka dan ba su dan mai da mugun yau a ajiye ita kuma sai gobe da safe wannan namun ma abinci aka dan samu ruwan shayi ko ruwan lifton na suka sha to kaga kuma ya isa don aka tarbiyyantar da yana haka za ga an tarbiyyantar da su bisa tsarin da shari'a ke su idan ko aka sake su yaro ya saba mugun take ciki to ko ya manyanta haka za ga yanayi za ga ana lamlamtsana wa wani suna irin na mugun ci da mugun take ciki sannan wani kalani iyaye su nisantar da 'ya'yansu daga zancen da bai da fa'ida iyaye su rika taka wa 'ya'yansu birki yaro da shekara uku hudu kuna tare sai gani to sai abin da ya gani sai sai kai ba haka ake yi ba to da shi dan adam baya cewa komi na gari wani ya sa baki in ga mutum ya zama haka to ya kaɗi ko kuma ya cewa shi ina garin nan an yi kaza ba a faɗa min ba ka wahalar da kanka ka ɗibo ma kanka wahalar da gida za ka da Allah ba ka da rifa ne ai ba komai za a faɗa maka ba kai ma naka ba komai kake faɗa ma wasu ba da ka wasu ma suna da abin da su ba komai za su faɗa maka ba to haka zance akwai magana za a zo na yi a gaban ka shuke bakinka ba ka da ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni in dai mutum na so musulunci shi zama cikakken musulunci ya bar abin da bai ba ruwan shi suna tattaunawa akan harkoki na taki da kamfanin dangote wancan ma wancan ma kaga ba harkar ka bace da me na kuma ba ka aini na ga kai ya na ga kai da harkar ka ba kuma duk abin da ka furta ka faɗa mala'ika zai rubuta ka faɗa illa ya ka tsaki a tantance akwai lada ko babu to kaga mutum ya sauƙaƙe wa kanshi hisabi a cikin haka to yara tun suna ƙanana ake masu wannan tsarin da wannan tarbiyyar zabin da bai da fa'ida kar su faɗa sannan walmanani da kuma bacci mara fa'ida da bacci mara fa'ida misali a ce yara iyaye su saba musu da cewa suka kwanta tun takwas ko tara ba za a tashe su ba sai karfe biyar da rai sauran minti goma ko a kira sai da sannan jiya ko ba su shafa da wutari ba yau ma ba su yi ba kenan sannan suna dawowa asuba su ja mayafi su shiga bargo yau asabar yau lahadi ba boko ba islamiyya ba za su tashi ba sai tara an kashe wa na yara yanzu baccin da suke yi masu yawa a matsayin su na yara baccin yayi yawa waɗanda bacci bai masu yawa yaro daga haihuwar shi likitoci suka ce daga haihuwar yaro zai iya baccin awa ashirin da hudu an haife shi karfe biyar na yamma an mashi wanka an sa mashi rigunan sanyi to zai iya bacci har gobe biyar na yamma ko ba su a tashi sai shi ma tashi shi hadari ne zai mai illa a zirin kwakwalwar shi komai na jikin shi bai gama zama normal ba wannan baccin ne rikin asirin iyaye amma ba ta ba sai ya zama wani wani cizon na rega cizon na rega hausa suna ce in kure yin cikin mutum zaɓen shi ba na kuwa eh sai har har har sai ga shi nan a rasa shi ba ba matsalar a dangin kuwa ba ta a dangin ku ba a sai ce na bacci aka hana shi daga haihuwa to ka ga in yi wannan baccin na awa ashirin da hudu a inda lafiya lafiya zai wuya ƙara irin goben yanzu zai iya dawowa awa ashirin da hudu yana yana ragewa yana yana ragewa har ya zama babba kai idan an take na yi awa ashirin da hudu ma za ka iya ne ko likita yake to zan maka wata allura za ka yi baccin awa ashirin da hudu za ka ce a likita bacci sai ranar zaɓe akwai wannan allura sai ranar zaɓe amma yanzu lafiya lafiya kai baccin awa ashirin da hudu ai wata kam ashirin da hudu ko za ta wuce ka za a yi ba ka kashi ita ba wanda ne sauki to akwai da'awa shi da to dama dama wannan in an yanki sha zan sai ka shanye ta da daddare to yara ana so a saba musu kar su saba da mugun yawan bacci za ka ga mai wannan mugun bacci ko a cikin shi wani wani langa langa to a saba musu da cewa su kwanta da wuri me sai ke hikimar su kwanta da wuri don su tashi a tsakiyar dare sannan a saba musu da kailula baccin rabe rana wannan baccin da ake na rabe rana kan misali da na sallar azhur karfe da misali sai ce to inda yanayi tun sha ɗaya da rabi ko sha biyu yaran duk su kwanta su kwanta kowa ya bacci sai ta yi saura sai a tashi su yi su yi sallah ko kuma galibin mu yanzu abin na baya yiwuwa ko amma ya ce don an yi azuhur su kwanta in aka yi azuhur na san mai gidan da in dai aka yi azuhur ko za ka yi bacci ko ba za ka yi bacci ba dole ka je shimfiɗar ka ko bai so ya yi surutun kowa ko ba za ka yi bacci ba dole ka yi mutane tsit har sai la'asar to irin shi aka yi wannan baccin ko na awa ɗaya ne yaro kuma ya kwanta daga gama isha to ko sha biyu da rabi ko karfe ɗaya ko biyu ka tashe shi zai tashi ba makakin bacci kuma ya ishe shi to kuma hikimar da ake shi ne aka tashe su kamar karfe biyu suka yi alwala ta ce su sallah su yi tilawa su yi zikirori su roƙi alkhairan duniya da lahira da kansu da iyayensu da sauran al'umma da ƙasa baki ɗaya yi haka zuwa uku ko uku da rabi kaga uku da rabi tsakanin su da asuba akwai wajen awa biyu ana kawo haka an yi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi take to a ya isa a je kuma a sake kwantawa a yi bacci haka annabi yake idan a koma kai wannan baccin awa ɗaya da rabin ko awa biyu kuma shine za ga an je asuba lafiya lafiya in an dawo asuba a iya koma hausa ana cewa yana bacci bayan asuba a yana zafi da talauci malaman addini da ke ba su san inda aka faɗa ba ba su san inda aka faɗa ba in ba inda za ka kila ana ce ka ruwa ko kuto to dole kuma sai a ce sai sai sai ka yi niki niki kwarai ko gaskiyar da har na mun ba ba kawai wani ne ya shiga malam dungu ya kirkiro wannan magana ba ta da asalin cikin ko to da kan an dawo asuba ina na ta ruwa ko kuma inda na ka ba ko kuma a fikar ka sai goma shi ke sai ce dole ka zauna kai wani abu a in kana da wani abu ka zauna sai fa ni'ima in ka ga dama ila yadda ake san yin ka koma ba kwanta babu laifi amma dai yara ya zama na tsara musu lokuta ta yadda baccin su ba zai mugun yawa ba har su saba da shi har lokacin da za su girma abin ya zama musiba yace wa mukhalafa wa mukhalafatu wa mukhalafatil asami da kuma takuduwa da masu laifi wannan ma aiki ne na iyaye yara da suke mu'amala da yara marasa tarbiyya a hana su iyaye iyaye su iya kokarin su su ga cewa sun lura da cewa suwaye ‘ya'yansu ke mu'amala da su, ya ce fa'inar hasara tafi hazi ilfazanat domin asarar da ake samu a waɗancan ababe marasa amfani wajen abinci da magana da bacci, to waɗannan ababe asarar da ke cikinsu a fa'inar hasara tafi hazi ilfazanat asarar rayuwa. da asara ta cin riba da nasarar rayuwa to gaba ɗaya a cikin waɗannan ababen ne marasa fa'ida galiba in ka ga mutum ya yi wata asara ya kasa cin gajiyar shekarun in ka je ka bincika za ka ga yana da fududu tsani ko kanani ko manani zai wahala ka gaba an ba haka ba za ka zato tsarin da Allah ya yi in dai ka motsa to taimakon Allah zai zo a motsawar ka ne amma Allah bai sa sharadin duk in ka motsa zai baka ba amma kuma ba zai baka ba sai ka motsa to shikenan ka ka yunkura kai iya abin da zaka yi na neman abincin ka neman arziki to ta wannan motsin da kai sai ga Allah ya baibaye ka da rahamar shi was'alullaha min fadlihi ko wa taftaru inda Allahi rizqa ku nemi arziki a wajen Allah madaukakin sarki to asara tana nan a cikin yawaita waɗannan ababe marasa fa'ida وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته كما وɗannan ababe suke sabbaba wa mutum a rasa ko sabbaba wa bawa a rasa alkhairin duniyar shi da lafiyar shi duk wanda kaga mai mugunci ka je ka bincika bai kusa kuma ba har yau har yau bai kusa kuma bawan ciki ne sai Allah ya yi Allah wadarai da mutumin da ya zama bawa na abincin da zai ci ko shimfiɗa ko wani abu mai kama da haka masu hikima suna cewa take ciki da abinci hadarin shi ba karami ba ne wani ba ne yake ta idan kada asil butulu idan cikuna suka cika wannan ko so daya a wata take to harasa til fikratu wa namatil a'dha'u 'an al-ibada duk wani tunani za ga ya fice ko mitin ake ana so a yi tunani sai da za a nemo mafita a wata matsala kar a ci da abinci dan gado wanda kawai za a kawo da ruwan shayi citta da ana a waye su za ka rika rabawa da dan wani bon ne kama da kan yatsa a baka guda biyu ko da biyu ta ci gaba da ni da lokacin za ka tunani na zuwa amma an zo da abinci mai maiko mai siga mai mai gishiri ci da da cokali na hannu an sake ciki in suna wani ya ce to yaushe za a dawo miki shi kan shugaban da ya ce to sai ban awa bakwai to ina taro kuma ana taro sai ban awa bakwai a dawo so da kan dai mutum zai ta ko tunani yanzu za ka yi to dai ka take cikin ka ba za ka iya tunani ba wannan kuma karatun zai iya fito maka fili in duka da yamma da sun mu za ka wani ya miƙe zai kawo motion za ka yi mamakin motion din da zai kawo sai ka je na cewa to gaskiya yadda dai ka san nan Allah ya azurta mu da kwaɗi ya kamata majalisa ta amince a kawo motion a cire wasu tiriliyan uku na bincike akan kwadi kwado dama an taɓa ya jihar jigawa ko ya an taɓa yi ka zuba ce nan komai ba to take cikin shi kan da zama majalisa duk dan majalisar da ya san me yake kafin ya je majalisa ba zai take cikin shi ba dan kayan marasa nauyi ya raba ciki uku ko biyar ko bakwai haka dai nan ci kaɗan sai shiga majalisa amma ma damar ya take ciki an kaga an shan nono suna bacci an shan nono suna bacci kuma bacci jiki da ya da dare kamar ashabul kaji to in dai za a take ciki ko yanzu shikenan tunanin mutum zai kurmance mutum ba zai iya tunani ba sannan wa namatul a'aba wa anil ibada gaban shi kuma za su yi bacci ba za su iya ibada ba akwai aunu ibn abi haifa ya ruwaito daga baban shi wata rana shi wannan mahaifin abu haifa din ya ci abinci ya take ciki wato abin da ma za labarin ya ci wala mun yanzu ne ba take ciki bane kawai an ce wani abinci ne ya samu da larabawa ke cewa kare kamar ka ce tuwo a kasar hausa sai ya samu tuwon sai aka yi sa aka yi niyyar shi da nama to shine ya dan samu ya ci farin din ya dan ci kuma nama to shi ne ya ci da yawa ya ce ba a taifin nabiya sallallahu alaihi wasallama wa ana aka dashau kawai sai na zogun annabi ina ta gyasa irin irin kwanta namun dawisin nan haka zuwa na alfahari ke ko to a da ya zo kawai annabi ya ci shi yana ta gyasa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ce wani ka daina mana gyasan nan ka ita haka kar ka tsara ka daina mana ita sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna aktharahum shaba'an fid dunya aktharuhum ju'an yawm al-qiyamah ko aswaduhum ju'an yawm al-qiyamah wanda suka fi kowa yawan koshi a nan duniya su suka fi kowa tsohuwar yunwa a lagar tun a filin kiyama za su fara jin yunwa kuma haka za su wuce wuta su je su ji yunwar da fi yawmin kana nake da rubu hamsin alfasana in dai mutum kullum yausaraban da ka yunwa ce cin takarar buhari ta farko ka yi ka yi 2007 kai to kai me kake ne ce ai ba na kada abinci cikin gado na ma kafin ta na kira ya yi man wata wanda na saka kula wajen kakkarya yunwa to wannan ran lahira ko ya fara cin yunwa to sai kowa ya koshi bai koshi annabi haka ya faɗi wannan hadisi da Imam Ibn Majah mun goma magana shi kwanaki a baya al-Imam Tirmidhi da Sahih Sunan Albani ya inganta shi aksaru a abin nan fa inna aksarahum shaba'an fi dunya aqwaluhum ju'an yawm al-qiyamah wanda ya fi kowa yawan koshi to shi ya fi kowa tsohuwar yunwa a ranar lahira Nabi cewa Abu Jahil ya yi mahaifin Abu Jahil to ka ba haka ake ba. don za ta yi ciki gano gana yin jakar tako shi to na kai asiri ne hadari ne to da ka ba a yi in ka take cikin ka karka shiga mutane in ma ka tobara ce to ka bar ta kai iya cikin ka kawai ka yi wata na alhassan albasari ya gama su irin wannan muguncin sai ya kira su domin ya masu nasiha sai yake cewa man arada an yakhsha a qalbu wa yagrida dumu'ahu falyakul fi nisfi batani duk mutumin da yake so kullum zuciyar shi ta zama cikin jin tsoron Allah da girmama Allah kaga in zuciya na jin tsoron Allah tana girmama Allah ba za ta iya tsallake dokokin shi ba kuma duk mutumin da ke so idanuwan shi su yawaita zubar da hawaye saboda tsoron Allah to faliya a kulfi nisfi ba sanihi kullum ya zauna cin abinci ya ci iya rabin ciki kada ya taɓa wuce rabi ka gwada haka na sati ɗaya kai kanka za ka ba da labari amma dai za a tashi ciki ba maganar imani ba duk mutumin da kullum cikin shi fan ba zai tunani mai kyau ba in ko ka kasa mashi al'amuran al'umma za ka gaba daidai ba za ka ga shirye yanzu ka so za ka wani sai zai ba ka shawara cewa ne kana ta kukan ba ka da kuɗi ba ka da kuɗi kana da abubuwan da za ka samu kuɗi wannan gidan da kake ciki ka sayar da shi sai wanda ya saya ya baka haya su kuɗin da ka sayar da gidan sai ka fara juyawa ka ga yanzu wannan in ba dole ba zai baka wannan shawara to yanzu ka samu mai take cikin shi kullum zai ya baka wannan shawara shi ka ga in ka sayar da gidan in Allah ya albarkaci abin sai ka ga wata na kasuwa anguwar to sai a tambaye ka mafhumul mukhalafa in kuma Allah ya albarkaci abin ba kuma ci gaba da zama a gidan haya inda dole akwai mafhumul mukhalafa wanda ya mace ta ke cikin shi kar ma ka nemi shawarar ka hango mutum ya loda abinci kala bakwai wai ke ka zo zuwa ne bana gonan nan ta kusa da kai me kake ga zan noma bayan kana kallo ya kake ciki ba zai baka shawara a ciki ba wallahi ba zai baka shawara a ciki ba wani abu zai kirgo maka wanda a ƙarshe gurmawa za ka yi da haka dai yara yana da kyau a saita cin abincinsu ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب sannan ana so mai tarbiyya ko uba ya nisantar da abin tarbiyyantarwar shi ga duk ababen cutarwa na sha'awa masu ratayuwa da ciki da farji idan ciki ya nuna yana so to ba fiye maki laya a baki ba in ka biye wa bakinka ka biye wa idanka da abin da ya gani ka biye wa cikinka da abin da yake sha'awa to za ka yi ta loda masa haram kuma za ka ci abin da ya wuce iyaka wani farji da sha'awoyi na farji shi ma a nisantar da yara daga irin wannan kaga kenan ba za a basu suna kaiwa da komawa ma cikin da za a ga tsaraici ba gaya tattatan da iya nisantarwa fa inna tamkinahu min asbabiha domin baiwa yaro dama daga sabubban sha'awar ciki da farji shine ya rika ganin tsaraici ko rika ganin dangi nau'uka na abinci wani fashe da hufiya da buɗa mashi ko yalwata mashi a ciki yufsiduhu fasada zai bata shi iya batawa ya isu alaihi ba'da rusalahu wanda gyaruwar shi za ta zama abu mai wahala bayan nan zai zama abu mai wahala ya ya adin nan ya iya gyaruwa kaga a ƙarƙashin nan shine masu tarbiyya suke cewa komai wadatar ka sai ga koya wa yaro tsala rayuwa daban-daban yana kwana kan wata katifa mai inci goma sha biyu rana kai hangin din ta kawai kawo musu mai inci daya ya kanta zai kwana kanta zai kwana shi kenan ya ji rayuwa ana miya da nama wata na kawai kake a babi na tarbiyyantarwa yau ba nama a tallata wake a sa haka ake yi a wani gidan da ake ke ci uban nada mu kuma nan ma tek ne kawai to haka za ka yi kamar shefi ya zama da sun san wannan salon rayuwar su wannan salon rayuwar a ce man wannan ya ce wa yau ba za a siya ba a yi hakuri menene hakuri to kaga kai an zo inda kake so sai kai ta bayanin falalar hakuri kuma ga wal asr nan ma ka iya karantowa yace wa kam min man aska waladahu mana yace da yawa da yawa daga cikin iyaye ake samun wanda yake mayar da dan shi da muta wa faladata kabidihi fi dunya wal akhirah da kuma abin farin abin son zuciyar shi ko farin cikin hantar shi ne kade fil duniya wal akhirah za ga mutum ya in ka tambaye shi kana son yaron nan da ina matukar son dan nan a to kana son shi alhamdulillah amma kuma ya kake halakar da shi kake fatar ya zama matsiyacin duniya da lahira me ke sa wasu iyayen su mai da ƴaƴan su ƴan mutacin duniya da lahira da ihmalihi wa tarki talibi ta hanyar watsi da yara ba wai kin dawo ba wai kin ciyar da shi a'a wajen ciyarwar ne aka yi kuskure ko kuma aka ki ladabtar da shi wa i'anatihi da hu ala shahawatihi ko kuma ta wajen taimaka wa yaron bisa sha'awoyin shi da alin da yaro yake yana so shi kenan za ga wani ubangi ta faɗa ni ba na so yanzu yaron nan yana kuka ai ko na kai za ka yi kuka in ma ta tsaya a kukan duniya to ka gode wa Allah zai yi wa ranar da ka mutu kafin mutane su bar makabarta ka fara subura na ta da ul yawma suburan wahida da ul suburan kasira yace wa yaz'umu annahu yukrimu irin wannan uban za su ga yana riya wai ai yana girmama yaron ne wa kad ahana alhali ya wulakanta shi wa annahu yarhamu ko kuma ya rika riya cewa wallahi tausaya miki nake yi ai ka ga mahaifiyar ki ta rasu shine na farko kaza kaza wa kad zalamahu wa haramu wa haramu alhali ya zalunce shi ya haramta miki rahota duniya da lahira fa fata hunti fa'uhu bi waladi sai cin gajiyar yaron ya kuce wa mahaifiyar وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة يسبب ويانا أثار ربنش الدنيا للآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد إذا كانوا لدى لالا شوار يايا رأيت عامته من قبل الآباء لكن كسومة يوى laifin iyaye maza ne kaso mafi yawa iyaye maza su suka mata 'ya'yansu da kuma koma gefe yana addu'a goman karshe na Ramadan don Allah ya shirya mu don shi halaka shi bai mashi abin da ya kamata ba ya yi mashi abin da bai kamata ba to kaga wannan magana ce ta mun alƙayyim sama da shekara ɗari bakwai da zai dawo yanzu zai ce eh wannan ma ja mata nani kowa ya ganta da girma mafi yawan lalacewar ƴaƴa laifin iyaye maza ne wani da ce ga matan ma to mace ai sai ka daga mata gaba sai ne kwamanda in ce tana da hujjojin ta iya ababe da za a abin da tunta za a tambaye ta kama in kana na abu za ta da zama taimakiya ka taka mulki mana akan abin da kake ya za ka sakin mata na gama bayan abin da kake sakin mata na gama sai za ta iya nadama a gaba wannan shi ne abin da wannan fasalin ya kunsa cewa a tarbiyyantar da yaya a kai don fa'idar da ke ciki sai ce fasalin wani fasalin wala azara kullal hadd muna tsoratarwa iya tsoratarwa min tamkinihi min tanawuli ma yaziluhu ma yuzilu akadahu daga barin yaro ya saba da mu'amala da duk abin da zai kawar mashi da hankali min musirin na daga ababe masu bugarwa wa ghairihi da makamantan haka aw ishrati mai yuksha fasaduhu ko kuma a kyale yaro ya rika mu'amala da wanda ake jin tsoron nan gaba zai lalace yanzu fa wanda ake tsammanin nan gaba zai lalace shine aka ce dole uba ya hana da shi mu'amala da to ya tsammanin ka kuma ga wanda ya riga ya lalace yace au kana hulau ko kuma uba ya bar dan shi ya rika magana da wanda ake zaton zai lalace wanda ake tsammanin nan gaba zai lalace ko kuma wani lalatacce ko magana ta suna yi to ka san yadda za ka yi hikima ka raba su idan ma suna haɗuwa ne duk ranar alhamis da juma'a saboda ba islamiyya to sai ka kirkiro wani aiki za ka maka dawa yara duk alhamis da an yi a zuwa ka tafi wuri ka ka ka ɗauke shi sai da ka samu shekara ɗaya ya manta da shi ka ka raba shi da wurin yace awil akadi fi yadi ko kuma karɓar wani abu daga hannun shi in ka zama da tarbiyya ya waɗanda kyauta kar da karba ka ce ya mayar a mutane suka dai shi a ranar suka saba da irin wannan mu kaza kaza ka san dai da zaka kira kar ka karba dai ingili idan ya saba to jobe da ke da qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha shi dan adam an sa mashi son wanda ya kyautata mashi ahsan ila nas da sa'adil qulubuhum wa la rubbama malakal insana ihsan da ke so da dama kyautatawa kan iya mallakar maka da mutum ya ce fa inna zalika alhala fa inna zalika alhala ku kullu domin wannan halaka ce dukkan shi a bar abin tarbiyya yana shaye-shaye na ababen da za su iya kawar da hankali ko kuma kashe hankali ya ce wa mata sabula alaihi zalika duk lokacin da shaye-shaye ko mu'amala da masu shaye-shaye ya zama mai sauki ga mutum to fakadin ta halar siyasata to an kama hanyar yaron ya zama mai ɗabi'un mata zagaran gwada rangwada maganar ma aikin ma kasalar wawancin duka irin na mata ne ya ce kuma ga shi annabi ya ce wala ya da hulul jannata da yusuf mara kishin iyalan shi baya shiga aljanna to me shi ta za mu shi wani ma kishi to yake ai sai shi ba yace fa ma absadal abana'a babu abin da ya baka tarbiyyar ƴaƴa mislu tagaffulil aba'i wa ihmalihi fiye da sakacin iyaye da fita harkar yara kada ɗan shekara biyar ba ka san inda yake cin abinci ba ba ka san inda yake kwana ba sai dai kwana a masallacin juma'a ko a unguwanni ko ya zo gai da uwar shi sai kuma kana jin daɗi wa yaran ka alhamdulillah shekara biyar har sun fita gandu akwai matsala to wannan shine silar lalacewa an zai kai shekara talatin bai da sana'a ko bai da cikakken hankali uba zai ciyar da shi zai shayar da shi zai wace magani ya kai a koli haka Allah ya kaddaro kowa akwai jarabawar da aka yi mashi to kai kuma taka ciya nan ya ce wasu sahabihim shararan nari bai da siyari da kuma yadda suke tsofanar tartsatsin wuta a tsakanin tufafi mana suna kamawa da wuta ta ciki amma ba tare da an sani ba wannan matsalar ta shaye-shaye wajibi ne shi mai tarbiyya ya ga ya iya abin da zai ta bangaren daukar manyan matakai da yayin shi to wanda suke ciki kuma fa matsala ta shaye-shaye matsala ce da malam musulunci to ni sun tattauna ta mafi yawan abin da malamai suke a kai shine da shan giya da sauran shaye-shaye na kwayoyi ko su hayaki ko wani ganye ko wani menene wanda zai iya kawar da hankali to duka hukuncin su guda ɗaya ibnu taymiya a cikin al-fatawa al-kubra mujalladin shi na uku shafi ɗari uku da a ɗari hudu da ashirin da uku yake cewa wa adala qalil min hawal kathiru haddu shurb haddu shurbi samanuna sauta yace dan kaɗan daga cikin shaye-shaye kwayoyi gari hayaki wasu sinadarai da masu shaye-shaye dan kaɗan daga ciki ya yi yawa in an kama wani yanayi gudana tamanin ne irin yadda ake wa wanda ya sha giya duba ibn taymiya tun karni na wata takwas ya rasu kama ji magana da yake fari a cikin asiyasatu shari'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya ya tattauna wannan maganar ishara zuwa ga cewa aikin gwamnati ne ta hana wannan shaye-shaye aikin hukuma ne su tabbatar sun hana idan suka yi a to yana cikin alkulliyat al-kham duk mai mulkin da ya kasa karewa al'umma abu biyar har ka san mamaki in ka gan shi a wutar lafiya in ka gan shi a sarka dumu dumu gaban Allah ranar ba protocol kaga ne za su kai kare kowa ko haba ranar tawari da yau mai yakirrul mar'u min akhihi mutum ya gudun mawuwan sai dawo ya bi ka ganin nan kai ne mawuwan shi a nan duniya ai ranar kowa ya gudu yubassaru na ku ana yana cikin mai da bina ne ya mai Allah ke yubassaru na ku Allah zai sa kowa ya ga kowa kaga wani lokacin da ga wani ba ba ka iya tuna cikin nan ne amma wani aiwa ban yi miki barka ba ko ban miki barka ba amma wani da san miki da shi ba ta ma an kana gari shi ba wani uzuri za ka bar na mutuwa Allah ce to za mu sa kowa ya ga kowa a filin alkiyama bayan kowa ya ga kowanne ya waddul mujrimu law yaftani min azabi yawmi idin bibani ga wuta haji ga al'amura sun cakuɗe a zuwa samu jirgi a ce yaya ki Allah zan ba ka ƴan uwana kaf ka san ni dan dangi ne a gidan wane na fito a masarauta kaza ko a gidan mulki kaza duk rajin garin gani wanda duk ka kai su wuta ila ga da as-salihuna da al-muttaquna da al-muhsinuna ba amma da awatsa su da wa sahibatihi wa akhi matar shi ma ce a wurga al-mura wuta a wurga ta wuta kawai Allah amma mu tana sallah tana azumi sawama kawama yace akai ta wuta inda zan tsira da ɗan uwan shi duka da ƴaƴan shi wa man fil ardi jami'a sai ka babban mahaukaci Allah ya ce ya Allah ka kwashi duk wanda ka taba halitta a duniya min bayni ibul anbiya wal mursaluna ka wurga su da ni kadai kai na aljanna ina lare ta same ta ce wannan kuma ya ya sha kwaya kalla inna halaba wanda suka yi zaman kauye ya ya to abin ni ma an sani in aka dafa dankali ya kake ganin fatar shi yanzu dan Allah kana buƙatar aran wuka dan tada fatar dankali bayan ya rubu da ka dan tura haka za to ita wannan wutar ta lamba na za a kan lishawa ita inda ka ta auki tada fatar goshi da kan dan wuta ya fi lokal gamman din nan dan haƙori da ya kai dutsen buhudu yanzu ka tattara irin dutsen buhudu so talatin da biyu ai zai cika karamar hukumar nan to kan dan wuta ya fi lokal gamma wuta ta zo ta samu ta kare to wajen saba'in a rana ɗaya a dawo da shi yadda yake ya ɗanɗana azaba yake cewa ibn taymiya cikin wancan littafi yake tattauna cikin asiyasa ta shari'a ne da abuna magana akan al-qudiyat al-khams din ne mulki dole ya tsarewa al'umma abu biyar in ya kasa ya bane in ka dauki tafsirin malam Abubakar Mahmud Gumi karkashin aya ta 58 a suratul nisa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'ibukum bihi inna ma kana sami'an basira wala da farko ne sai aga lamba a sama sai saukaka da yake cewa wannan aya a yake cewa talakawa kamar yana goyon bayan maganar Umar dan Khattab Umar ya ce wannan ayar ta sauka ne game da masu mulki dan su ta sauka Allah ya ta masu mulki wallahi ku ba da amanonin da aka dora muku sai ma da yake cewa mana bakar gudan Allah cikin shi yake cewa wannan yana nuni da talakawa mutane ne masu rauni mai mulki shi kuma yana da karfi to ayar ta so take nan game da masu mulki su tabbatar sun samar da ingantaccen tsaro da kariya da dukiyoyin waɗanda suke mulka kada su sa kuma tsare in sun zo zartar da hukunci kada alaka ta jam'iyya ta zumunci ta abota ta classmate ta cosmate ta yi tasiri ya ce wallahi in suka ƙi yin haka tsare ya ɗebe su to Allah zai hukunta su a ranar lahira da sunan maha'inta. to shi ne ake kira alkulliyat alkhams ne duk wani mai mulki ya tsarewa al'umma addinin da yanzu kuskuren namu na farko da sama sai ce baron su da addini to sai ce baron shi da addini wannan kalmar ni tayar man da aka yi nake kamar ga kiyama can yanzu haka zai faɗa filin kiyama ina mutum ko zai zai zai shaida ai dole mu ce tsarewa al'umma addinin da sannan ya tsarewa al'umma rayu rayukansu biyu kenan na uku ya tsare wa al'umma dukiyoyinsu na hudu ya tsare wa al'umma hankalinsu shi ne muhallin sha'ira nan dole ya tsare wa al'umma duk wani abu da al'umma za su sha ya dawar masu da hankali gwamnati kar ta bari a shigo da shi in a gida ake samar da shi kar ta bari a samar da shi idan aka kawo mai ta'amuli da shi da mummunan mataki a kan shi amma da kun kasashen da suke noma kayan shaye-shaye officially yanzu ko afghanistan kafin wani yan taliban sun su karfa tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen duniya da ke samar da wiwi bal wiwi ma na cikin kudaden shigar afghanistan su a doka ce ake da ka je kana da gaji suke mu'amala da heroin da miyagun kwayoyi su ma doka ta yadda a ce idan da za a samu kudade to sannan abu na biyar shine masu mulki su tabbatar da cewa matsayi da suke da shi a mulki ya tsara nasabar mutane kada bari ya yi ta zinace zinace da aure tayya wacce ta saba wa shari'a don kada a haifi yan ta gaban ta kaba wanda suke shigewa gaba a yan ta gaban fatiha kana ce fatiha an daura sai kuma a haihu a to ba a san irin haka ana so ne akalla haihuwa ta biyo bayan fatiha da wasu watannin da shari'a za ta iya karba kamar akalla shida zuwa sama to idan mai mulki ya kasa kare waɗannan abu biyar inda ana ba shi shawara ita ce ya yi ritaya ya koma ga Allah ko hisabi ya iya zuwa mashi da sauki to shi ne ibnu taymiya yake cewa cikin asiyasatu shar'iyya a shafi na 92 na a tari wanda za ka yi faɗa musu sai a faɗa an fita kuma in sun so za su iya yi ko da sunan wani abu ne a suka shigo da wani abun kuma ana so a yi kuma a yin ba kuma cewa an fito da sunan addinin ba kuma ma ai kaucewa addini shine babbar matsala wanda kuma ita duniyar akan haka ta gini ibnu taymiya yake cewa wal hashishatul masnu'a wiwi wacce ake nomawa a garuruwa tun a lokacin suna ce mata hashisha da ita da sauran duk dangin kayan shaye-shaye ya ce min warakin kunnabi haramun Allah wanda ke da ganyaye haramun ne yujladu sahibu haka ma yujladu sharibul khamr duk wanda aka kama yana shaye-shayen wa'annan kayan shaye-shayen za a yi mashi bulala irin yadda ake bulala ga mashayin giya bulala tamanin sannan a kirga cikin mutane da suke fasikai idan ka sami wasu daga cikin waɗanda suke shaye-shayen wani zai ce maka bai san maganin da ya sa yake gaba wasu kuma in ka bincika za ka sakaci ne na iyaye ko kuma tasirin al'ummar da suka taso a ciki har abin ya zama su yadda ya zama sannan wasu da za a jawo su a ciki kuma za a iya samun gyara su iya fahimtar me ake so a fahimta don wani shi ma abin ya dame shi to da wanda ya shiga wannan harkar za ka ga shi kan shi ya san ba shi ma yake shi ba zai ya kai shi yanzu kawai a haɗu ya ga fuskokin na annuri da da imani kuma ya tsaye dai shi ga yake dan sallah shi da kai zai rika dai ka to wa zai mana sallah shi ma ya san yini gaba za a karɓa ba tun a nan duniya to ba da kuma an yi gaba to ana so da iyaye su nisantar da 'ya'yansu daga duk wani abu na shaye-shaye fasarul abadi mafi yawan iyaye ya sani juna مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو شديد العداوة مع عدوه so da dama iyaye su suke ba da dama ta lalacewa ga 'ya'yansu dama mafi girma daga wadda maki mai tsananin iyayya yake bayarwa ga maki ga abokin gabar shi misali idan mutum ya ga abokin gabar shi ai dagewa zai iya cewa abokin gafu bai nasara ba ko to aka san haka shine iyaye ke wancan in ya ga makera kokari ya tunkuɗe shi wannan kuma ya ga makiya ni ga dan shi yace wa mu lashi uruna amma su ba su sani ba su ba su sani ba fa kam min walidi harrama waladahu khairan dunya wal akhirah to so nawa aka sami mahaifin da ya haramta wa dan shi samun alkhairin duniya da lahira wa harradahu li halaki dunya wal akhirah ya kintada da halakar duniya da lahira wa kullu hada awaqibu tafriq al-aba'i fi huquqillah dukkanin wannan yana zuwa ne sakamakon sakacin iyaye wajen sauke nauyin haƙƙin Allah to kamar ya ne sauke nauyin haƙƙin Allah a san Allah a mu'amala da yake a kaucewa haram in za ga kaso mafi yawa na mu'amala da mutane ke sai mutum ma bai karanta ba mutum bai karanta ba yanzu ga wani dan kasuwa ne yana hada-hada irin ta online wani zai mamaye wani kai magana yake haba lokacin annabi ma da waya ne ai bai ce koyi mutum amma annabi ya bada usul na irin wannan mu'amalar shi yasa wani malamin Khalid ibn Mahmud ibn Abdul Aziz al-Juhani wani matashi ne a kasar Masar yana nan garin shi har yanzu bai shekara arba'in ba ya rubuta wani littafi hukunce-hukuncen ciniki irin na online a ma'angafi mizani da islam hukunce-hukuncen cinikin online a ma'aunin na musulunci menene ya halatta menene bai halatta ba kaga mutum zai shiga sai yayya daga duniya sai yayya daga aliexpress sai ku sai karanta ka'idodin don ya kauce wa halakar da ke amma kuma kai tsaye dai an halatta ba za ta an haramta ba ba dama ka shiga online ka shiga wani kanci ka yi tsayayya ai kuma a ba za a haramta ba amma akwai kawalin da zawalin to a takaice dai iyaye wasu su suke haramta su suke sauka halakar ƴaƴansu saboda sakacin da suke ji haƙƙin lai wa ida'atuhum laha da kuma tozartar da haƙƙoƙin Allah wa iraduhum amma awjaba Allahu alaihim min al-ilmi nafi da kuma kau da kai daga abin da Allah ya wajabta a kansu na neman ilimi mai amfani wal amalu salih da aiki na gari haramahum al-intifaqa bi auladi sai wannan yasa suka gaza wajen cin gajiyar ‘ya'yansu wa harama wulada wa harama al'aulada khairar ya haramta wa ‘ya'yan nake samun alkhairansu wa naf'ahum lahu da samun fa'idar da ta kamata su samu wa huwa min hukumatil abai duka wannan ya faru ne saboda azabtarwar su iyaye mana iyaye suka sabbaba haka shi uba Allah ya ba su da aiki ne da kamar da bayani ya gabata sai ce faslun wani fasalin kuma wa yujannibuhu lubsal harir ana so shi kuba ya nisantar da ɗan shi daga ɗaura tufan hariri fa innahu mufsidun lahu domin wannan zai bata yara wa mukhallisuhu li tabi'ati zai mai da shi mai tabi'a irin ta mata kama yujallibu husiwa wa shurba al-khamri wa sarikata wal kadhiba kamar yadda ake so goba ne tarbiyyantarwa ya nisantar da ɗan shi daga luwaɗi da mu'amala da masu yi da shurba al-khamri da shan giya wa sarika da sata wa kadhib da ƙarya kowa ya kar abu ne musu ƙarya cikin mu'amalar cikin waye a saba mashi da cewa idan yayi ƙarya to ko da za ta jawo mishi wani amfani ya dan jiki shi ya gaya mishi amma idan ya faɗa gaskiya duk yadda za a hukunta shi to sai ce to dawa kaza za a yi maka amma sakamakon ka faɗi gaskiya an mai da abin rai rai maka rai ka samu sauki to haka a hana shi shan giya a hana shi sata قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي النبي صلى الله عليه وسلم كتا أن حرمت تفن حريري أن حرمت ديناريا ga mazan al'ummata in dai namiji ne duk wani abu a sa'ab zinariya haramun ne namiji amfani a ko me ko a ki wannan ba ruwan ka da shi ka bar shi annabi ce duk wanda ya matsa sai ya amfani da zinariya a nan duniya to zan haramta mashi ita a lahira kuma da ma zinari na aljanna ne wuta ko ba zinari kenan san wuta ne kama za ga wani kawai a da hadar shi kenan mana mu'amalar shi cokali wane ne wane ne sai abu ya baka mamaki ai hakuri za ka yi ba dole sai ka ci abinci da abinci na riya ba duk da shaitan ko abin nan shaitanu za su yi zuwa su sa ko kaye ba da wani sharafi ya fito sai ka rika kwana a gadon zinariya na wata shida shine za ka samu kaza ko kaza ya ce wa uhilla li inatihim amma an halatta wa matan su yanzu ka ga mutum ya koma yana amfani da zinare da azurfa ya koma ɗabi'ar mata kenan kuma shi ba abin nan bane walai ta zakaru kal unsa ai namiji ba kamar mace yake ba yake wa sabiyu shi karamin yaro wa illam yakun mukallafa ko da yake shi ba mukallafi bane to fa waliyuhu mukallafun ai wanda aka jibinta wa kula da shi shi mukallaf ne da ya hindu da hutar kinuhu min al-muharrami kada shi mai tarbiyyantarwa ya ba da dama yaron da yake tarbiyyar da yake tarbiyyantarwa ya aikata haram fa inda ku ya tadu in ya kyale shi yaron zai saba da wannan haram din wa ya turu fi samu huwanu kuma karshe zai wahala wajen rabuwa da wannan haram yace wa hada asahu qawlai da ulama wannan shine mafi ingancin maganganun malamai wa tajja man lam yarahu haraman alai waɗanda ba sa ganin yaro ya sa hariri ko ya sa tufan ko ya amfani da zinariya haramun ne waye saboda yaro ne sun kafa hujja da da annahu ghairu mukallaf waye yaro ai ba mukallafi bane falam falima yuharramu lubsuhu lil hariri kadaba to ne zai hana me zai sa a haramta wa yaro sanya tufan hariri me yasa kamar dabba me yasa ba haramta wa dabba ba zai ce a sai kai kana kwatanta yaron da dabba kenan shine ma da ya bashi amsa ke wa hada min afsad al qiyasi wannan yana daga mafi lalacewar qiyasi fa inna sabiya wa in lam yakun mukallafa shi ya ko da yake shi ba mukallafi bane to fa innahu musta'addul jaddakali ana mai tattali ne dan ya zama mukallafin ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء سنة كلمات با سو أشعال يا روري سأ صلى ما تدع ولا بكل شكر شيء wani za masallaci ya alwala ba dai za ka kallafa mashi sai ya yi ta kai yadda kai ba sai ba ka san ba zai yi ba amma dai ya yi alwala ka san su sun je alwala masallaci sun dawo sun uku shekara biyu uku hudu biyar ba alwala to ka nuna ba shi ranka ka da samu cikin shekara bakwai da za ce su sallah ba in ka bar shi ka ce sai ya kai bakwai za ka fara ce mashi ya alwala lokacin ila ya tsane ta amma yana karami ya saba da shi kenan an wuce wurin yake wani hada la yumakkaru min as-salati bi ghairi wudu'i wala min as-salati uryana haka kuma ba a kyale yara su sallar tsarara wa najisa ko su salla alhadi cikin su akwai najasa wala min shurbil khamri haka ba a kyale kananan yara su rika shan giya yake ai kaga yara ne ba a haramta musu ba mu ne mukallafi haka haramta mu a'a a haramta musu wala qimari haka ba za a kyale kananan yara su rika al'amura na caca ba duk da cewa su ba mukallafi bane a haramta musu wallewa da aiki na lutu na na duwatsi shi ma a haramta musu saboda idan aka bar su suka saba da shi irin wannan mummunan aiki a irin wannan lokaci na ƙananan shekaru to lokacin da suka girma raba su da aikin ko raba su da abin zai zama mai matukar wahala kuma dama abin da ake gudu kenan a zo raba su da shi abin ya zama kuma wata matsala babba ina ga ce mu daga tsanan lakin da sun dauke mu kare shi wannan fasali na ƙarshe wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am wannan eh eh a kan ma da a kafin ka gama na filan dole ma a yi ya ci bi kai tsaye mutum kana zuwa dama ko galiba a yi abin da ke faruwa kai kana daga liman zuwa ne amma ka shigo lima ya fara sallah wai sai kace bari kai maza kai na fila ka san wannan limami yana karanta shafi biyar ne duk sallar da kai ba dai an ce ka riga mata sala ba to an ce an sai da ita sallar su kai ne kake wani banza kake shi yasa ko na fila ka fara sai ga liman ya shigo in ka auna cewa za ka iya gama sallar kafin a ce kada ka mata sala ba laifi ka kare shi amma har ka auna ka ga cewa ba za ka gamu ba har a ce ka lissa mace sana duk da mamar sale mun rubuta ne ce eh sun dan kara in kana da cewa kafin a yi nisa a fatiha za ka iya gamawa kila ka za ya gama ikama ni mai ce a daidai ka sau ya karanta aya daya ko aya biyu a fatiha za ka iya sallama kar ka kai aya su ka iya karishewa amma ka auna ka ga ba zai taɓa yiwuwa yanzu kake rasa a farko ba ma sai ka ce assalamu alaikum ba domin ana cewa kada ka mace sala ta ka ta baci kamar wanda jirgin karshe za a tafi hajji wai shi mutum ne mai jin zuba akai akai ya shiga jirgi shi ne wa jirgin ya zauna radda jirgi ya daga daidai ba ne wallahi ina fa cikin inuwar shi ya ta ya to kai ma haka ka zo sallah ake da liman ana gana kai kana inuwar sallah a dole wannan ga kuma kace a baka su da kuskuren da muka wani ma za ka yi saboda kwarewa a sallah har ba ta farko yake rasa zuwa da tsarin yana gida suka ce wannan kana neman ba kauyen musulmi ka rubuta shi nan ba wa kuma akwai matsalar kwakwalwa sai da ake ko kuma bakin jahilci amma da an ce fada kamati salatu duk wata sallah da ake a masallacin tsarara ce ko a ci gaba ko a yanki ce za ba a shakar kan ba a sha assalamu alaikum wani assalamu alaikum masu ne wuri ya zo ba zai mai tawar mai nade ba su da kuskure ne sosai da mutanen da ke sayan gyara na in lima ya hau mimbar ne yi ko maka takarda karka baya ka rinke sai an gama sallar ka baya in yace abu a sana ta tafi yace abu kawo da wuri ba to da koma waye na sun dai shi ba malaika jibrilu bane zai koma sama ta bakwai su gana da Allah kawai wani mutum ne cikin mutane da kuma ta fati ya firro anka ba duk da zai iya maka so da aka duk wanda ya lafi ya kawo takarda ba ya manya horin bari ya baka kai dan agaji ka iya karba dan shi kada ya halaka dan da alamun shi da dan wauta ne zai iya miƙa sai an karba a sanar da daura abu ne ma to in ka karba ka ajiye in an gama sallah an yi sallama su sai ka zo ka bayar inda lokaci a sanar in ba lokaci ya bi wayan in yi magana ka faɗa mashi in liman ya hau mimbari kawai an hana annabi ya ce wanda ya ce ma wani yushuru shi ma bai da sallah sai na ga wanda ya yi magana sai mun kula da sallar mu ba shi ta kaɗai ta rage mana wa alaikum assalam wa rahmatullahi na lokaci ya yi a gurguje? eh an suka shigo suka fi haɗe da sahu aka yi sallar su ta yi sai sun yi asara annabi ya raba mutane zuwa gida biyar dangane da zuwa sallar juma'a akwai masu lada kamar tarakumi kamar saniya kamar rago kamar kaza kamar kwai liman na zuwa ya hau mimbari a rike hatta damar samun falala kamar kwai liman na hawa mimbari malaiku za su naɗa duk takardun duk wanda sunan shi bai shiga ba ba za su miƙa da shi ba kuma rahoto ne na sati-sati duk masallacin juma'a a nan ta ce ce Allah to wannan shine yake da daraja ta farko wannan su daraja ta biyu wani ta kaza ga yan na biyar daraja ta ƙarshe kenan sauran fa suna da ladan Allah amma maganar wata falala to ba su da ita kaga ba kalmar asara suke ba kamata ya yi ta musu jaji mutum ya zo da wuri so ɗaya ne a sati ba wani abu bane na damuwa sun Allah na a tsaye su neman manya ne shi ba a ce dole ya zo shi ma rubuta da abubuwan shi yake sa a yanki ba da ladar kaga shi kuma tanadin shi na musamman ne ba a ce shi kuma yanzu sun safe ya zauna ba za a wahala ai yawan yana biya yi don haka ya kai mu ranar juma'a ba ba za mu samu yin karatu ba sai ranar yau kenan akwai wani wata samira da za mu yi a nan mun yi a nan halin a nan taka daki to da haka kuma ta rutsa da ranar juma'a da asabar da lahadi tsakanin magariba da isha to da haka wannan juma'a da take ta babu karatu sai Allah kai mu rana ya ce wallahi ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك